abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin a wato addu'o'i da ake yi bayan sallah a mun kawo addu'o'i da yawa kusan guda aƙalla guda hudu wacce addu'a ta ƙarshe da muka kawo shine hadisin ka'abu dan ujra Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu'aqibatun wasu addu'o'i da ake yi daga zara an idar da sallah la yakhibu qa'iluhunna aw fa'iluhunna mai karanta su ko mai aikata su baya taɗewa duniyarsa da lahirarsa talatin wa talasuna tasbiha na farko mutum ya yi tasbihi talatin da uku wa talatun wa talasuna tahmida ya kuma yi tahmidi alhamdulillah talatin da uku wa arba'un wa na takbira ya kuma yi kabbara Allahu akbar Allahu akbar talatin da hudu fi duburu kulli salati wanda za mu ji ruwaya ta gaba wanda take nuna cikatan na ɗari din shine mutum ya la ilaha illallah shine wanda za mu tashi yanzu wa an abi hurairata an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama man sabbaha allaha fi duburi kulli salatin ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد زبد البحر daga sahabi abu huraira Allah ya haɗa mu da shi a aljanna ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya ce man sabbaha Allah wanda di ya yi tasbihi ga Allah fi duburi kulli salatin a bayan kowace sallah aka ce kulli dinnan ana nufin farilla salasan wa salatina yayi subhanallah subhanallah talatin da uku wa hamidallah talatan wa talatina ya yi alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku wa kabbarallah talatan wa talatina ya yi allahu akbar allahu akbar talatin da uku fatilka tis'atun wa tis'una wannan shi zai cika masa casa'in da tara wa ƙara tamamul mi'ati a cikaton na ɗarin sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki mallakar Allah ne wa lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah huwa ala kulli shay'in qadir kuma duk abin da ka gani Allah ke da iko da shi idan yayi wannan ya cika da wannan ta zama ɗari gufirat khatayahu za a kankare a rufe a yafe masa zunuban shi wa in kanat mithla zabadil bahari ko da zunuban shi sun kai yawan kumfan teku an gane? to yanzu da kake tashi kake fita a masallaci ba ka yi wa kaiwa asara kenan kanka kaiwa asara mutane ba su san shaidan yana yawo da hankalinsu yana hana su alheri da yawa ba mutum an idar da sallah ya tsaya ya yi azkar waɗanda ake yi bayan sallah ba zai yi ba shi yana da harkoki to sannan sarkin harkoki na fata an fahimta yana da abubuwa a gaban shi kai ka ce wanda suke tare a masallacin su ba su da abubuwa shi kadai ne mai abubuwa sahibul abubuwa na fata an fahimtar magana akwai issues da za kuma lawa khaira wannan an dawo dan boko kenan yana da issues a gaban shi bai san akwai babban ishu a gaban shi ba ya tsaya ya gyara wannan ishin ya fi masa sauran ishus gaba ɗaya an gane kaga dai yanzu annabi ya ce idan ka karanta waɗannan subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar 33 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir cikatan ɗari annabi ya ce zunubinka ko ya kai tun kumfan teku an yafe ma to da Allah bayan wannan me kake nema kuma in ka yi ta a sallar asuba an yafe maka zunubanka da za ka ɗebo su zunuban zuwa azahar sai ka yi a azahar an sake yafewa da za ka kwashi wasu daga azahar kafin la'asar kana yin la'asar an yafe in ka kwasa kafin magariba kana yin magariba an yafe in ka kwasa kafin isha kana yin isha an yafe sai zama duk salawatul khamsu din nan ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka dau wayar ka kai nan duka su biyar din nan ba wacce ka tsaya kai kaga yanzu kenan ka tafi niki niki da zunubi ka je ka kwanta haka ne ko ba haka ba gobe ma ka sake tashi haka jibi ma ka sake tashi haka gata haka citta haka wata rana ana nan ana nan sai mala'ika ya zo ya ce to lokaci ya kare zo mu tafi fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma zahaba ila ahlihi yatamatta kai baka yi abin da ya dace ba baka yi abin da ya kamata ba baka saba wa kanka rangwame gurin ubangiji ba kuma an tafi an ci kuikuyo an tafi kabari ga niki-niki al'amura a wuyanka to shi yasa duk wani romo da annabi ya faɗa to mu tsaya mu kwankwaɗe shi duk abin da ka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ka tsaya ka mori wannan roman karka yadda ya wuce ka baka ji annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo bayani dangane da irin waɗannan majalisosi na ilimi saboda ya san alherin da ke cikinsu don ba inda za ka je ka sami irin wannan sankwanin sai ka zo irin nan ba za dai ka sami irin wannan sakon a kulob ba haka dai ko ba haka ba yan kulob ba ruwansu da hadisin manzan Allah jama'a yan kulob ba ruwansu da aya yan kulob ba ruwansu da gafarar zunubi yan kulob ba ruwansu da yadda za a gama lafiya ba wannan ce a gabansu ba to inda za ka sami irin wannan romo sai ka zo irin nan shine annabi ya ce idza marartum bi riyadil jannati farta'u idan kuka gifta ta dausayin aljanna to ku baza awakinku ku yi kiwo a gurin ƙalu sahabbai suka ce wa mariyadul janna to annabi kuma akwai wani dausayin aljanna a duniya ne ƙala sai manzan Allah ya ce hilakul ilmi ko hilakul majalis ko hilakul qur'an gurin da aka zauna ana darasin ilimi ko ana darasin qur'ani ko ana karanta hadisai annabi ya ce in kun zo wucewa kar ku yadda ku bari a barku a baya ku tsaya ku kwashi rabanku an gane maganar da kyau ko to don haka a hirɗina a hirɗinka a hirɗinmu gaba ɗaya idan muka idar da sallah mu daure mu cije waɗannan tasbihai da tahamidai da takbirai mu tsaya mu yi su alabashi duk abin da ya kama za ka ci gaba da yi a rayuwa sai ka je ka ci gaba ka fita kharajta min almasjid maghfur adh-dhanbi aw adh-dhunubi ka fita daga masallaci a halin an kankare ma zunubai to amma ga ka da ɗiban rigima ga ba ka son sulhu da Allah ko ba haka bane jama'a kaza ya gifta na zunubi ka aikata kaza ya gifta na zunubi ka kwaba kaza ya gifta ka bugi yadda kuma za ku sulhunta da Allah ka ki to kaga lamari ba zai yi kyau ba Allah ya tsare ni da ni da ku baki daya da haka manzo Allah ya ce wannan idan mutum ya yi ta to lallai za a kankare mar zunubansa ko da sun kai yawan kumfan teku mun ji ta ka abu dan ujira ta wancan sati wanda muka maimaita ta a farkon darasi a kayi subhanallahi subhanallahi walhamdulillahi walhamdulillahi wallahu akbar wallahu akbar subhanallah 33 walhamdulillah 33 ita kuma wallahu akbar 34 to wasu malamai suka ce ita wannan siga ta wanda ake cika wallahu akbar talatin da hudu ita ana yin ta ne idan an zo menene bacci in an zo kwanciya addu'o'in da ake su ne addu'o'in da manzon Allah ya bawa na Fatima jama'a da sayyidina Ali lokacin da na Fatima ta kai wa manzon Allah kuka cewa al'amuran gida sun mata yawa na fata ana fahimta al'amuran harkar ɗawainiyar gida jajjage malkaɗe ko daka tankaɗe da reraya duka ya yi mata yawa he zamanto hatta hannun na na fatima jama'a kanta yake yar gidan annabi muhammadu yau ke wacce mata ce a duniya wacce daraja kike da ita da ba za ki hidimar gidan miji ba waye ce ke da ba za ki wa mijinki hidima ba ga yar annabi muhammadu wanda duk duniya idan ana sa'ar uba to ba wanda ya yi sa'ar uba kamarta haka ne ko ba haka ba ba wanda ya sa'ar mahaifi kamarta idan ana sa'ar miji ta yi sa'ar miji aliyu ga danga kusar yaƙi ƙani ne ga annabi muhammadu ɗan baffa suke tare da manzan Allah da baban shi da baban annabi Muhammadu uwa ɗaya uba ɗaya jama'a. Ina fata ana fahimtar magana, ‘ya'yan baffanu suke, ahalul baiti ne, kuma ahadul asharatil mubasharina ko mubasharuna bil janna ɗaya daga cikin wanda aka yi wa albihir da aljanna. Shahidallahu lahu وشهد له رسوله بأنه يحب الله ورسوله الله يا بعد شهدا أكنسا من زن الله يا بعد شهدا أكنسا cewa yana son Allah yana son manzon Allah domin akwai lokacin da annabi ya ce gobe sa'utin rayata gadan rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan ba da wata tuta ga wani mutum wannan mutumin yana son Allah Allah yana son shi shi ma yana son abin da manzan Allah yana son shi kuma yana son manzan Allah babatan nasu mutane suka suka kwana ya duku na lailatahum suna neman yaushe ne waye ne ba waye ba in gari ya waye wa za a bawa ana wayewar gari sai manzo Allah ya ce aina ali ibn abi talibin ina ali dan abi talib ya ce gani sai ce kuzha rike ya ce ka tafi karka dawo sai an yi nasara an gane maganar da kyau ko to amma tare da wannan mijin da Allah ya wana na Fatima tana yin hidima wa gidan miji ta dafa ta kankare ta fere ta gasa ta soya ta wanke ta ɗauraye ta shanya duka to da abin ya yi yawa wata ran sai aikin ya zo ya ci kurkuɗe ya zamto ba ta gama ba sai ta ce wa sayyidina ali ni kan me zai hana mu je gurin annabi babana mu kai masa kuka ko zai taimaka mana da koda cikin bayi da ake samu a samu wani wata baiwa da za ta dinga zuwa tana rage mana wasu ayyuka house girl na fata an fahimta sai ce eh to gaskiya wannan fahimta ce mai kyau mu je suka je suka kai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuka ta ce ayyuka sun min yawa ya manzan Allah ni dai ba zan daina ba domin hidimar gidan miji ce amma kuma abin yakan zo ya ci kurkuɗe mun wata ran sai wuni ya ƙare kas ban gama rabin abin da ni zan yi ba ko za a taimaka mana da wata baiwa mu je ta dinga taya mu manzo Allah ya ce bana nuna muku abin da ya fi haka alheri ba suka ce a kwarai da gaske mu da muka zo neman wannan ma kuma aka ta za a ba mu wanda ya fi shi a ba mu wanda ya fi shi sai annabi ya ce ku dinga tasbihi 33 tahmidi 33 Allahu akbar 34 idan kuka zo kwanciya sai ya ce fa hadha khairul lakuma min khadimi wannan ya fi muku dan aika ya fi muku house girl alheri to kai da ni a fahimtar mu mutumin da ya zo ayyuka sun mara yawa ya ce a bahi taimako a bahi mai taya shi sai aka ce masa ya dinga kaza talatin da kaza da kaza ƙara mara aiki aka yi ko rage masa aiki aka yi jama'a ƙara masa aiki aka yi ko to wannan a zahiri abin da ni da kai muke gani kenan amma a ƙarƙashin ƙasa kuma ita ce fa'idar abin da zai rage aikin kuma to da wannan ne sai malamai suka fitar da cewa daga cikin hanyoyin da bawa ke samun sauƙin rayuwa abubuwansa su dinga tafiya sai ci ya dinga samun abubuwa suna masa lebur abubuwa ba sa cukurkuɗe mishi shine zamanto yana warewa Allah lokacin shi yana ibada ko yana ware lokaci yana ambaton Allah ambaton Allah yana reducing din me tension matsalolin rayuwa shiga da fita wuni ya yi ka yi nan ka yi nan ka yi nan ka yi nan kuma ka gama ba ka gama ba kuma ka daku to in kana yawan ambaton Allah sai kaga kana bije abubuwa wallahi baka gajiya kafin ka ankara duk ayyukanka ka gama su ka dawo kana zaune kana huta wannan sun gano sirrin haka ta wannan abin da manzan Allah ya gaya na Fatima amma kai ba ka ruwanka da Allah ba zikiri ba karatun ƙur'ani kai kenan kullum da safe ka yi wanka ka saka kaza ka saka kaza ka kama hanya ka fita wallahi haka za ka gama buge-bugen baka gama ba kuma bukatunka ba su biya ba ina faɗa maka wannan maganar ba magana ce ban malamai suka faɗi wannan magana ƙarƙashin wannan hadisin na annabi muhammad za ka yi ta buge-bugen baka gama ba kuma wallahi bukatar ka bata biya ba saboda ka watsar da asalin inda ake samun sauki yasa na sha baku misali zaka ga manya-manyan malamanmu Allah ya saka musu da alheri ayyukan da suke ɗiba a kansu kai idan an kasa goma aka ɗora ma rabi billahi lazi ba za ka iya tashi ba a kasa goma a ɗora ma ƙwaya ɗaya ba za ka iya ba kalli malam ja'far mahmudu adam je ka bi tarihin rayuwarsa abin da ke bugewa a yuni ɗaya wallahi abin sai ya baka mamaki sai ya tayar ma da hankali kalli malam albani zaria allahu yarhamuhu irin ɗawainiyar da ya ɗauka a rayuwarsa sai bayan ya kwanta da aka gana ashe ba ƙaramar tarka ya ɗauka ba amma yana iyawa saboda mai saboda ya tsaya wa allah da manzon shi yanzu kalli nan malam da kwaro jama'a ka je baka labarin mutanen da yake saurara a wuni da matsalolin gado da yake rabawa yake warwarewa eh sulhun aure kadai aka baka wallahi tallahi yanzu nan zaka furfure yanzu zaka yi haka a ringa kana tafiya haka a ce lafiya jama'a su gargaza ni na rantse maka da Allah je ka samu malamin mu malam da koro ka ji yaya yake fama amma da ke an tsayawa Allah an tsayawa addini sai Allah ya ba da lafiya ya ba da abin nan kuma haka ake buge matsalolin da izinin Allah banda wannan kuma kai da kake buge-bugen neman ci da sha shi ma fa yana neman ci da sha ko ba haka bane kai da kake buge-bugen kuɗin makarantar yara fa shi ma fa yana da yaran kuma yana biya musu kuɗin makaranta haka ne ko ba haka ba to kawai sirrin ka gane daga yau sirrin shine tsayawa addinin Allah da al'amarin Allah sai Allah ya tsaya maka shikenan ka gama marawaicin hadisi ya ce na na fatima da ta zo ta kufa da ita da sai na ali akan wannan ibada kullum suka zo kwanciya sai sun yi kullum suka zo kwanciya allah ne da kullum sai sun yi ta ce wallahi bata ankara ba sai ta ga hannunta ya dawo ya yi sumul har laushi yake yi saboda tsabar hutu allah ya hutar da ita kuma ayyukan ba raguwa suka yi ba karuwa ma suka yi amma sai allah yana sauƙaƙe al'amuran duk abin da ta tunkara fir shi kenan ta gama da shi duk abin da ta tunkara fir ta gama da shi shi kenan sai sauki ya zo sai aka zauna lafiya sai matsaloli suka yi ƙasa amma kai ba ka da lokacin Allah ba ka da lokacin zikiri ba ka da lokacin karatun Qur'ani ba ka da lokacin komai kai ba ka da lokaci shikenan kai ta tafiya a baka da lokaci zaka je kuma ka ɓata lokacin naka akan abin da ba zai maka amfani ba wallahi والذين جاهدوا فينا لنهدينهم subulana wa inna allaha la ma'al muhsinina Allah ya ce waɗanda suka tsaya mana suka yi abin da muke bukata dangane da wannan addini mu kuma sai mun shiryar da su ta farkinmu sai mun ɗora su akan tsarin da zai taimake su duniyarsu da lahirarsu ma damar ka tsayawa addini ka tsayawa Allah ka tsayawa Qur'ani ka tsayawa ambaton Allah to Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe ma al'amura kaf sai jarraba wannan kuma ba wanda ya fi karfinta annabawa ma Allah ya jarrabe su manzanni bayan Allah nagari duk wani mutumin kirki baya rabuwa da me jarrabawa amma a ce dai ka rasa inda za ka sa kanka wallahi ba dai wanda ya tsaya wa addinin Allah baka insha Allah وعن معاذ بن جبل قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي يا معاذ والله إني لأحبك فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك قال يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل babban malami cikin sahabban annabi Muhammadu don manzo Allah ya ce wa a'lamun nasu bil halali wal harami mu'azu bin jabal wanda yafi kowa sanin meye halal meye haram shine mu'azu dan jabal jama'a faqihi ne babban malami ne cikin sahabbai shi ya sunnanta wata sunna a zamanin manzon Allah kuma manzon Allah ya goyi bayanta shine mu'azu dan jabal yana zuwa ya masa ya sallar isha a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta al-muhalla sharhul mujalla na Ali ibn Hazm az-Zahiri Allah yarhamuhu idan ya je sallar isha a fadar manzon Allah aka idar da sallah sai ya zo kuma anguwarsu shine liman sai ya samu suna jiran sa sai ya ci a tada ikama sai ya shiga kuma ya ja su sallar isha annabi yana da rai ya san haka tana faruwa kuma bai hana shi ba to sai malamai suka ce sallar da mu'azu yake yi ta isha a fadar manzan Allah ita ce menene farilla sallar da yake yi wa jama'arsa kuma a unguwarsu me matsayinta nafila to a karkashin wannan su kuma mamu wace sallah suke yi farilla kenan ashe mai farilla ya halatta ya bi mai menene mai nafila kuma jami'i ya zauna garab na fata an fahimta yo ya zauna a zamanin manzan Allah balantana a zamanin mu na fata an fahimci magana mu'azu dan jabal kenan babban sahabin annabi Muhammad annabi ya kama hannun shi yace akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman bi yadi wata rana manzan Allah ya rike hannuna Allahu akbar sahabbai sun more malam an gane magana da kyau ko sahabbai sun more annabi ya rike hannunka alama ce ta yana ƙaunarka alama ce ta yana son ka alama ce ta yana jin ka a jikinsa faƙala li ya mu'azu sai manzan Allah ya ce ya kai mu'azu wallahi ka ji fa annabi ko bai rantse ba maganarsa gaskiya ne ballantana ya mai ya rantse ya ce ya kai mu'azu wallahi na rantse da Allah inni lallai ni la uhibbuka wallahi ina son ka mu'azu ya more jama'a ka ji fa sanda aka yi amfani da harfofi guda uku wanda suke karfafa ma'anar magana na farko aka yi amfani da wallahi wanda ismul jalala ne wanda ake rantsuwa da shi na biyu annabi ya amfani da inna wanda harfu nasbin ne wa tauki inni tabbas ni haƙiƙa dahir na uku ya ce la uhibbu kalamul ƙasa ya rantse a farkon jumlar ya sake rantsewa a ƙarshen jumlar la uhibbuka wallahi ina son ka yanzu duk wanda annabi yake sansa ya huta ko bai huta ba ya more ko bai more ba ya more ya ce wallahi ina son ka faƙultu mu'azu ɗan jabal sai ya ce wa manzan Allah bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuka mu'azu ɗan jabal da ya tashi shi ya ƙari akan abin da annabi ya faɗa ya ce ya rasulallahi na baka fansar uwata da kuma fansar ubana ma'ana da yanzu za a ce a kanka a dalilinka in ba da uwata da ubana in ba haka ba za a kwarzane ka ɗan kwarzane to zan iya ba da su a kashe su kai kar a kwarzane ka shine bi abi anta wa ummi shine alfazazi yake cewa fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'da dalali kad ihtada ba'da dalali kad ihtada yace fadainahu bil arwahi mun bawa annabi fansar rayukan mu gaba daya law kana yuftada da a ce za mu iya cire ran mu mika to mun mika dan mu ɗauki mu kwaci annabi sallallahu alaihi wasallam a duk abin da zai same shi ya ce fa kullum bihi ba'da dalali duk wanda ka gani a duniya da batacce ne kadihita da ya shirye ne da zuwan waye annabi muhammadu yo meye ne dan mun ba rai mu mun mutu shi ya tsira shi da ya bamu abin da ya fi ran tsada ita ce shiriya da samun aljanna jama'a haka ne ko ba haka ba shi da ya ba mu abin da ya fi mai ya fi rayin ya fi rayuwar ya fi numfashin tsada shi ne menene shiriya ta manzan Allah jama'a don haka mu'azu ɗan jabal da ya tashi shi bayan da ya kawo wallahi inni da kuma la'uhibbuka ya kawo waɗannan wanda annabi ya kawo sai kuma ya kawo cewa bi abi anta wa ummi na baka fansar uwata da ubata ya manzan Allah Ƙala to dama bahaushe ya ce mai son ka shi yake faɗa ma gaskiya to da manzan Allah ya ce yana son mu'azu sai ya ce ga wata magana ta gaskiya zan faɗa maka ta ƙauna ta soyayya maganar da in ba masoyinka ba ba mai faɗa ma ita to zan faɗa ma ita yanzu sai ce masa ya mu'azu ya kai mu'azu inni usika ina maka wasiya ga wasiya ka san ko babanka ne ya kira ka yace zai ma wasiya ai zaka saurara da kyau ko don baka san me zai faɗa ba ko baka san alherin da ke cikin wannan magana ba da haka ga wasiya la tad'anna an taqula dubura kulli salatin karka yadda ka bar waɗannan addu'a da zan faɗa ma a bayan kowace sallah duk sallar da ka idar karka kuskura ka tashi daga nan kan sahu ba kai wannan addu'ar ba in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu'azu ku ji duk wannan jumlolin duk waɗannan maganganu abinda annabi ke so ya faɗa wa mu'azu shine wata addu'a ce zai karantar da shi shine ya fara masa ya mu'azu wanda malamai suka ce idan mutum ya ce ya fulanun ya wane ita kanta ya unnida din da malaman larabci suke kiranta ya unnida ya un ta kiran mutum ana yin ta ne don girmama shi da mutunta shi da kimanta shi da martaba shi yasa in za mu kira mu ce ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith saboda ya unce wanda take nuna girmama wanda kake magana da shi ya rasulallah ya manzan Allah to ka ji fa ya mu'azu irin wannan yawon dan annabi ya amfani da ita wajen kiran mu'azu dan ya nuna mu'azu yana da wani mutunci na musamman a gurinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a ana fahimtar magana da kyau ko ya ce to ga addu'a zan faɗa ma kar ka kuskura idan da wata sallah ta farilla ba ka yi wannan addu'ar ba manzo Allah ya gaya mu'az wacce addu'a ce ya ce ka dinga cewa Allahumma ya Allah a'inni ala zikirika ka taimake ni akan ambatonka ma'ana Allah ka taimaken ka ban dama da iko da lokaci na an dinga ambatonka wato ita kanta addu'ar sai kaya addu'a a kanta sannan ka same ta ita kanta addu'ar sai kaya addu'a wato Allah taimake ni a gaza mun tallafa mun ba ni dama da lokaci kwantar da hankalina nitsar mun da zuciyata in samu damar ambatonka. in ba haka ba duk wannan wa'azin fa ba za ba zai ma aiki ba wallahi duk cewa a idan ka karanta mu aqibatun la yakhibu qailuhunna salasun wa salasuna tasbiha wa salasun wa salasuna tahmida wa salasun wa salasina takbira wallahi wallahi in baka samu taimakon Allah ba za ka iya ba duk maganar da muka yi subhanallahi 33 walhamdulillahi talatin da uku wallahu akbar talatin da uku ka haɗa da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu zuwa ƙarshe in mutum yana yin wannan annabi ya ce za a kankare zunubinsa ko da sun kai yawan kumfan teku a nan da muka faɗa ma a nan za ka ajiye magana sai ka nemi taimakon waye wallahi in baka nemi taimakon Allah ba za ka iya ba ba za ka iya ba yo nawa ne jama'a za a shigo masallaci mutum ya dinga cewa an dame shi ai rike musu wuta haka ne ko kai ka ji ya ka ce wani abin nan wai an rike musu wuta liman ya rike wuta jama'a kaza kaza yi ta surutu ana idar da sallar zaka same shi a can gefe akan wani benci sai ya awa biyar a gurin ana hira da shi haka ne malamin su ko ba haka bane ya aka ya gagara zaman minti talatin a masallaci ana sallah amma ya iya daura zaman awa biyar ko uku ko hudu ana hira da shi shine Allah ne ya toshe masa wannan ya bude masa wancan jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku Allah ne ya hana shi wannan roman ya hana shi wannan daɗin ya bude masa kofar matsala da damuwa don haka nan sai gallabe ku ya ishe ku har a ta mitin a kan liman ya kamata a sami limamin nan a yi masa nasiha ya ji tsoron Allah wallahi malagin shaidan ya gama da kai ya gama da kai wallahi Allah wai aiwa neman nasiha nasiha aiwa liman to shi idan liman nasiha yake bukata shi kaga bulala yake bukata fa jama'a haka ne ko ba haka ba shi duka wallahi tallahi yake bukata yadda kutukunna sai ya dawo sai ci to shi yasa annabi yace ka dinga karka yadda saboda muhimmancin addu'ar annabi yace karka kuskura a idar da sallah ba ka yi wannan addu'ar ba saboda shi kansa ambaton Allah da yin ibada da biyayya ga Allah wallahi in Allah bai taimake ka ba za ka iya ba sai dai ka ga wani yana yi kai ta sha'awarsa kana jin daɗi kana kaunar shi saboda yana ya tsaya akan al'amar amma kai kai ba za ka iya ba wallahi ba za ka iya ba da haka sai ka nemi taimakon Allah ka tsarkake zuciyarka ka yi kaza ka sannan sai Allah ya taimake ka sai ka samu dama waɗannan abubuwan da ake nazari ake wa'azi ake jan hankali ake faɗakarwa kai ma sai kaga ka samu dama kana amma wallahi duk wa'azin da za a yi maka Allah in baka samu taimakon Allah ba Allah ya wanke zuciyarka ba ba za ka iya ba yasa Allah ya ce kalla ba haka ba rana ala qulubihim zukatansu ne suka samu tsatsa akan bin Allah akanu yaksubu abinda suke aikatawa yayi zaman yayi naso yayi maci kulatu yayi dankaro ya manne zuciyar ba za ta iya jin tsoron Allah ba fa in aslama taqat wa illa tasallat to don haka addu'a akan ka nemi taimakon Allah akan ibada abu ne mai kyau malamai suka ce abubuwa guda uku su ne abubuwan da suke ba wa mutum zaƙi da mazar ƙwailar addini da kuma jin daɗin addini da kuma yarda ya ba da lokacinsa wa addini na farko shine cikakken imani da Allah cikakken imani da Allah wato ka sallama wa Allah hakikanin sallamawa na biyu cikakkiyar biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hmm? cikakkiyar biyayya ga manzan Allah na uku suka ce shi ne mutum ya nisanci aikace-aikacen banza da aikace-aikacen sabo idan mutum ya samu wannan to wallahi insha Allahu duk abinda duk abinda kaga ya gagara yinsa na addini to gaskiya sai dai idan ya fi karfinsa ko ba shi da lafiya amma matukar jikinsa lafiya garau kuma zai iya to zai yi wahala ya bashi wahala saboda ya kamo tushen ya kamo asalin zara shi imani da Allah yana iya taimaka maka wajen ka sallama wa duk abin da Allah ya kira biyayya ga manzon Allah tana wanke ibadarka daga kurafat da dukkanin abubuwan hayaniya ayyukan sabo barinsu to yana sa kai watsi da abubuwan sha'awa-sha'awa na duniya ita kuma dama zuciya daga lokacin da aka buɗe mata ƙofofin sha'awace-sha'awance to shikenan ba za ta barka gaba Allah ba ba za ta barka gaba Allah ba sha'awar abin duniya kuɗi jama'a albanu walbanuna zinatul hayati duniya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب so in mutum ya nisanci sa'o to zai watsi da sha'awa-sha'awan duniya ina wani mawaƙi yana cewa وما أنا من يغر بما يراه وتخدأ بالظواهر مقلتاه yace wa ma ana ni fa da kake gani na fa ni ni fa ba wanda za a ruda bane wa ma ana man yugharru bima yarahu ba ni ba ni ne irin mutanen da zaka ruda da abubuwan duniya wanda ake gani ba ni ba abin da ya dame da duniya shi da kanshi yake fara yake raira baiti yana cewa ni ba wani abin da zaka ruda da shi na duniya wa takhda'u bi zawahiri muqlatahu kuma ni idona baka isa ka zo min fayau ka nuna min wani abu ya yaudare ni ba wani yi wa duniya saki ko wani yana cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا yace inna lillahi ibadan futana Allah yana da wasu bayi sun faɗaka sun gane sun ankara ɓallaku duniya sun yi wa duniya sake uku wa khaful fitana sun ji tsoron fitinar ta ne yasa suka sake ta suke uku suka ce kuma ba komai at-talaqu thala albatta ba biko jama'a ta tafi kenan har abada dama Allah ce fa in tallaka ha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu in kaiwa duniya saki uku to ba kai babu sake aurenta kuma har abadan abidi na kamar yadda idan ka auri mata ka sake ta har sake uku kun rabu kenan ko sai fa idan tsautsayi ya sa mutum da ta aura ya sake ta to nan kuma to in kuma kafin ya sako tan kai kuma ka mutu kaga shi kenan ko he to ai babu tabbas matsakar aure ne na sahihin aure kuma na soyayya suka yi waye ke da tabbacin ranar da zai sako ta to za ka tsaya zaman jiran gawan shanu na fata ana fahimta don haka tallaka duniya sun saki duniya wa khaful fitana sun ji tsoron fitina malam ya ce nazaru fiha su waɗannan mutanen sun tsaya sun kalli duniya ne suka yi nazarinta falamma alimu da suka gane annaha laysat li hayyin watana duk wani mutumin arziki to duniya ba gurin zaman shi bane to ja'alu halujjatan sai suka mai da ita jirgin ruwa wattakhadhu sai suka riki salihal a'mali ayyukan kirki kuma fiha a duniyar sufuna ita ce menene abin da suka mai da ita kogi ayyukan ayyukan kirki kuma suka mai da shi menene jirgin ruwa na hayewa an gane magana da kyau ko ja'alu halujjatan sun mai da ita kamar kogi sannan suka mai da ayyukansa na kirki ayyukansu na kirki matsayin jirgin ruwan haya wannan menene kogin shikenan sun gama da ita to wallahi in ba irin wannan daukar kaiwa duniya ba ko ba za ka iya irin waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ke faɗa mana annabi ke mana bayani cikin hadisi sai ka yi wa duniya wannan sakin sannan za ku zauna lafiya da Allah wallahi tallahi to kuma kullum a dinga lura idan mun ce mutum ya saki duniya ba muna cewa fa ya guji duniya ba ne ba wani abokinmu aka ce masa wani me duniya ya ce a duniya ko wani abu ne ya ce don a cikinta ake neman aljanna ba a neman aljanna a lahira jama'a haka ne ko ba haka to kaga a duniya wani abu ne don haka ba mun ce gaba ɗaya ba kai ba duniya a'a akwai bambanci tsakanin gudun duniya da taka tsantsan da duniya gudun duniya shi ne ka wance kalar da komai ba wanka ba wankin an faɗa ka ce a duniya ba ba cin abinci mai dana ce wani lai za ina duniya ina ba za mu biye mata ba wannan sufanci kenan jama'a e, sufi e, wannan ba shi ne gudun duniya ba a'a ka ci ka sha ka sa sutura mai kyau ka gina gida mai kyau ka sai mota mai kyau duka amma ya zama akan tsarin waye tsarin Allah da manzan Allah ba wanda ya hana ka ba wanda ya hana ka قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين ما آمنوا خالصة يوم القيامة Allah ce ce ne musu waye ya haramta ado da kawa da jin daɗin duniya ai ma na masu imani ne gaba daya su more a nan a lahira kuma su sake ninka more wasu a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce laukanati duniya ta adilu janaha ba'udha da a ce duniya ta kai darajar fiffiken sauro ma sakal kafiru fi hashur bata mai annabi ya ce kafiri ko makwaron ruwa wallahi ba za a ba shi ya sha ba amma saboda ba komai bace yasa kafirin ma yake samu jama'a ana fahimtar magana so abin da muke faɗa in mun ce a guji duniya muna cewa duk abin da zai hallaka ka a lahira to ka guje shi wannan shine gudun duniya amma in za ka more cikin halal ka more cikin abin da Allah ya hore ma ka ba Allah da wannan abun ka kyautatawa addini ka kyautatawa iyaye ka taimaki yan uwa kai duk abin da za ka yi na alheri cikin abin da Allah ya baka ba wanda ya hana ka wannan ba wanda ya hana ka to mu je dai ya ce Allahumma a inni Allah ka taimake ni ala zikiri ka dinga samu ina ne ina ambatonka wa shukurika Allah ka bani dama in dinga menene gode maka shi yasa za ka ga wasu da ba sa wannan addu'ar ba mai magana su gode wa Allah ba dan adam ma in yi musu alheri ba sa iya masa godiya jama'a haka ne ko ba haka ba shi kuma Allah cewa yake annabi Muhammadu ya faɗa la yashkurullaha man la yashkurun nasa mutum ne ya maka alheri ya maka wani abu na daraja bayan kayi godiya kayi godiya sai kuma ka samu wani lokaci sai ka ɗauki wayarka sai ka rubuta wani dogon text ci wani abin da kake mana abin da kai mun ubangiji ya ninnin kama Allah ya maka albarka Allah ya biya ka da aljanna Allah ya kare mana mutuncinka Allah ya ka zumbuɗa mar addu'o'i wallahi gobe sai ka je a ƙara ma abin da ya fi wanda ya baka jiya jama'a haka ne ko ba haka ba amma wani wallahi wasu mutanen ba su da kirki akwai wani ɗan siyasa jama'a kun san shi in na faɗi sunansa ɗan garin nan ne ba ɗan wani guri ba ne an yi zaɓe ne sai ya faɗi an yi zaɓe sai ya faɗi duk wanda ya san sun mara hidima kaf sai da ya koma abuja bayan wata biyu sai ya ce duk su zo yana son ganin su duk waɗanda ya san su wana sun shiga ƙauye su wana sun yi kaza su wana sun yi kaza su wana ya ce ku zo kuna son ganin ku ya sa aka kama ɗakuna a babban hotel daga cikin manya-manyan hotel ɗin abuja nan ya ce duk wanda zai taho ya tabbatar ba wata hidima a gidansa duk wani abu na gida ya sallami gida ya yi kaza ya ba su kuɗi ya saka sallami gida ya ce to yanzu ku zauna suna shigowa abuja ya zo gaisa da su ya ce to kowa ya yi sati guda ya huta da abinci da abin sha da komai kake bukata za a kawo maka duk abin da kake bukata kawai ka kira ka ce a kawo maka za a kawo sanda kowa ya sati ya jajige wani komada duk ta tashi jama'a na rantsi da Allah duk komada ta miki ranar sati sai ya tara su a gidan shi ya ce to abin da ya sa na kira ku ba wani abu bane an yi hidima tun watan kaza muke ta bugawa a yi nan a shiga ƙauye can aje can aje can an yi faɗa da mu a can an daddo wasu ma an faffasa mu duka ya ce to abin da ya sa na tara ku na farko na tara ku ne muku godiya wannan abin da kuka yi min Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya ku Allah kuma ya ba ku wanda za su taya ku hidima a lokacin da duk wata hidimar ku ta tashi yayi godiya yayi godiya yayi godiya sai ya ce kai wani me kake sayarwa me sana'arka ce eh shi yana da shago yana dan kawo buhunan hatsi hakan nan dama yana dan abin nan ya sayar ya ƙara saro kai fawa ne eh shagon provision ne kayan provision ne haka ake dan sayarwa dai haka dai abin da ya gashi dai nan kai dade ana lallaba kai fawa ne kowa ya faɗi abin da yake dukkan su gaba ɗaya sai biyu su da naira miliyan goma goma ya ce ga 10 miliyan a yanzu siyasa ta ƙare sai kuma bayan shekara hudu kowa ya je ya gyara harkar sana'arsa daga baya zan neme ku 10 miliyan haka ya wasa musu gaba wallahi tallahi malam true life story wannan wannan ɗaya daga cikin wanda aka yi wa haka ne shi yake ban labari da kanshi ba za a faɗa ɗin ba Haji Barisa wai ya kamata a bari sunan shi. A yanzu ma kai masa addu'a Allah zai kai masa. Wallahi mana ba su miliyan goma goma. To kun san me ya faru? Wannan muhallin shahin na idan ka gode ne yace so in kawo mana. Bayan Allah nan suka ji daɗi da suka dawo Gombe. Nan Gombe fa abin ya faru ba wani guri ba ne. suka tara yan uwansu iyayensu da waye kai wane ya mutunta mu wane ya mana kaza kaza kaza kaza kaza wallahi suka sake tada motoci suka kira shi suka ce babanmu iyayenmu da wasu kannanmu sun ce wallahi ba za su iya hakuri ba sun zo su mago ya ce a'a a bari suka ce wallahi ranka ya daɗe ka yi hakuri sai mun zo amma za mu zo yau washe gari da sassafe za mu dawo ya ce suka ce wallahi sai mun zo ka yi hakuri wannan abin da kai mana ba za mu iya hakuri ba iyayenmu sun ce wallahi ba za su iya haƙuri sai sun zo sun ganka aka tada motoci nawa ne aka kamo hanya aka zo abuja ya zo ya zauna ya saurare su to wallahi ba wani abu ne ya tara mu ba mun zo ne nema godiya akan abin da kai wasu wane sun je sun gaya mana Allah ya saka Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza ba a ci ba ma an mana to kuma ranar da aka ci me za a yi mana aka yi ta yabo da alheri sai ce to wallahi ya ji daɗi shi yanzu wannan godiyar da aka zo aka yi masa ma shi abin ya ƙara burge shi don haka ya ƙara musu miliyan goma goma kuma duk wanda ya zo godiyar nan ya bashi naira miliyan biyar wallahi tallahi wallahi tallahi Yi. wallahi tallahi ya ninka musu abin da ya basu kuma wanda suka zo godiya kowa an bashi miliyan biyar gobe haka kira ka ka je godiya za ka je ko ba za ka je ba to kaga amfanin yanzu wannan godiya ta jawo aka ƙara ko ba godiya ba to amma wani ka masa alheri jau kai masa gobe kai masa jibi kai masa amma bai san godiya ba bai san godiya ba a wani lokaci ma aka yi wani katari sai fara tunanin cutar da kai kuma kuma kai ne kake masa to ka gani ko in karatu ya daɗi da ba a sanin lokaci ya kare to Allah ya sa mu dace bari mu karasa wannan to shine yace ka dinga addu'a kana cewa Allah ka taimake ni akan ambatonka da gode maka da kuma kyautata ibada gare ka wa husni ibadatika kyautata ibada wallahi sai ka nemi taimakon Allah amma ba haka ba kana tsayawa sallah sai ka ji abubuwa suna ta bujuro ma kana so ka tafi ka je ka kaza kana so ka je kai kaza kana so ka yi ka je sai ka ga sallah ka yi ta buri-buri ba tsari baka kyautata ta ba azumi sai ka ɗauka kai ta hayaniya a cikin azumin sai ya ɓata ma azumin duk ya gugutsu da ladan shaidan ya ta saka kana aikata abubuwa marasa kyau ka tafi aikin hajji ka je kai ta biye wa tukari haka ne ko ba haka ba jama'a duk ka cinye su cinye ladan a can kafin ka dawo wa husni ibadatika Allah ka bani dama in dinga kyautata ibada gare ka in ba ka hada da addu'a ba sai ka dinga ibadar kana bata ta da kanka ba wani ba wallahi kai da kanka zaka bata kayarka ko kuma ya zamto kana yin ta babu ikhlasi ba yardar Allah kake nema ba kana da wasu tunanuka a ranka wanda yana rusa maka ladan ibada to amma idan kana yi kana kyautata niyya to wannan zai tabbatar maka da ladan wannan ibada shine wa husni ibadatika وعن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت وزاد محمد بن ابراهيم في حديثه وقل هو الله احد daga abi umamat al-bahili Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a ayatul kursi wanda ya karanta ayatul kursi dubura kulli salatin bayan kowace sallah maktubatin sallah ta farilla lam yamna'ahu min dukhulil janna ba abin da zai hana shi shiga aljanna illa an ya muta in ba mutuwa da taimar bukulu ba ba ana gudun mutuwa ba to kai ka fai fatan mutuwa idan kai sallar sallar farilla ka karanta menene ayatul kursi mutuwan nan ita kadai ne ta ma bukulin shiga aljanna da za ka tafi yanzu da shi kenan dan aljanna ne kai kaga dai addu'o'i ne wanda dukkan mu mun san su ba wanda ba mu iya ba ayatul kursi ne ba mu iya ba ko la ilaha illallah subhanallahi ne ba mu iya walhamdulillah ne ba mu iya ba amma shaidan ya zo ya hana mu saboda ya san alherin da ke ciki shi yasa sai ta kwaikwaye mu da matsaloli ya hana mu muna jan haushin limamai sun rike mu a masallaci idan an idar da sallah mu kasa yin abin da ya kamata mu fita kuma mu je mu zauna ai ta gulma da cin naman bayin Allah ai ta zagin al'umma ai ta yarfawa mutane abin da bai kamata a yarfa musu ba duk abin da baka yi ba a ce ma ka yi abin da kai ma a faɗa a ƙara gishiri a kai ai ta surutai ga inda zaka nemi lada ka samu rahamar Allah Allah ya sauwaƙe وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذة دبر كل صلاة أوتر رواية زاد محمد بن إبراهيم في حديثه كو إبراهيم دم محمد يا أينهم واتو قال محمد بن إبراهيم سوى باين كاكرنت آية قصيم كما كاكرنت منيني قل هو الله أحد تو أما قل هو الله أحد أصلوا لي قدابي أنا كرنت كفا نوا نوا uku uku sauran sallolin kafa nawa nawa da waɗanne salloli ne asuba da menene da magariba ana so a karanta su sau uku uku kowace amma a sauran salloli sau ɗaya an gane to haka daga ukbatu dan amir Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni an aqra bil muawwadhati na karanta kula uzan nan shine qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas dubura kulli salatin a bayan kowace menene sallah wa an ummi salamata anna nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu idha salla subha حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا daga ummu salama uwar mumine ummu salama matar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kulu idza sallar subha in annabi ya sallar asuba yana faɗa hina yusallimu lokacin da ya sallame yana cewa allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya allah ina roƙonka ka ban ilimi mai amfani wallahi jama'a idan kana wannan addu'ar ka ba kana rena wannan ta'alim din ba wallahi summa tallahi da shi sai Allah mai da kai malami shi ilimi idan ka roƙe shi a gurin Allah duk duniya babu abin da annabi Allah ya ce masa ya roƙi ƙarinsa sai ilimi wa qur rabbi zidni ilma to in kana cewa Allah ba ni ilimi mai amfani dan abin da kake ɗauka kana raina shi wallahi sai ka zama wani mufti ba a sani ba ka duba dai annabi dai shi ne zo da qur'ani amma yana cewa allahumma inni as inni as'aluka ilman nafi'a allah ka ban ilimi mai amfani ilimin da zai amfana ilimin da ba zai zama mun jafa'i a kaina ba ilimin da zan amfana da shi in karantar da iyalaina da sauran al'umma sai ka ga abin da ba kake rainawa kana ganin sa kamar ba komai ba wallahi saboda addu'a allah ya saka masa albarka ta inda baka tsammani shi al'amarin rayuwa albarka ake nema jama'a za ka ga wani ya tara karatu jama'a amma wallahi sun matallahi karatun ba da amfani ko ba da albarka ta tare da shi haka dai ko ba haka ba ka ga wani kuma ana raina karatunsa ana raina iliminsa ana raina matsayinsa a cikin malanta amma wallahi in Allah ya tofa albarka cikin abin da ya samu sai ka ga su waɗancan ɗin ba a san su ba ba a jin su ba amma san me suke yi ba amma shi kuma Allah ya ɗaukaka shi kuma ya darajanta shi kuma ya ba shi amfani akan abin da yake yi jama'a haka ne ko ba haka ba ka nemi ilimi mai amfani a gurin Allah Allah ka bamu ilimi mai amfani wa rizqan tayyiba Allah ka bamu arziki mai albarka arziki na halal arziki wanda yake mai daɗi ka ci da kai da iyalanka baka da rigima akan kowa duk ta inda aka zagaya ba za a samu wani kana rigima da hika cinye kuɗinsa ba ko kana rigima da hika taɓa abinsa ba a'a arzikinka naka ne mutane su ta bundun bundun wai ni wani ina yake samun kuɗi ne wai ni su wani waye ne ya tsaya mara a'a Allah ne ya tsaya mishi Allah ne ya tsaya mishi rizqan tayyiban ka nemi arziki mai kyau a gurin Allah ta hanyar addu'a buga-bugan nema wallahi sai ka ga ayi ta kulumboto ana neman to a dai jira ba dai an gani yana kaza ba to ma ta inda kuma za a kamo shi a jira wala Allah su wane ne a jira wala Allah ya ciyo bashi a jira wala Allah ya karɓo rance a jira wala Allah har ka mutu ba za a gama wannan wala Allah ba ba abin da zai same shi wallahi saboda Allah ne ya tsaya mishi Allah ka tsaya mana Allah ka dafa mana wa amalan mutaqabbala sannan Allah ka karɓa min aiki na jama'a duk wanda ya samu waɗannan abubuwan guda uku wallahi ya gama da duniya da lahira gaba daya Allah maɗaukakin sarki ya baka ilimi mai amfani Allah maɗaukakin sarki ya baka arzikin halal Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ayyukanka na ibada lahira ya baka aljanna to me kake nema ba abin da kake nema ka gaba samu to amma mun watsar ba ma yi ni ne matsalar to yanzu dai gashi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama take faɗa cewa annabi daga ya idar da sallar asuba yake karanta wannan addu'a اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا با وتا addu'a ce mai tsayi ba yanzu nan sai ka haddace kai tai da zun nan nake ganin wani bidiyo na bidiyo clip na malam daurawa yace shi ya san wuri wallahi akwai wata addu'a duk wanda ya bashi wannan addu'ar sai ya buga masa waya ya ce wallahi ya samu buɗi yace wallahi tallahi ya ba wa mutane addu'an nan ba zai iya kirgawa ba yace kwanakin ba akwai wanda ya kira shi daga Abuja yake ce masa Allah gafarta malam abubuwa sun min yawa ba su suka sun dabebeye ni kasuwanci ya rikice ba jari abubuwa malam daura yace ka je kai ta wannan addu'a yace da kan shi buga masa yace ya ya bashi ya warware matsalolinsa ba shi da wata damar kawai yanzu اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك بعد da wani tsayi ka ji ta nan daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwaka Allah ka wadatar da ni daga halal ɗinka ba haramun ɗinka ba ka kuma wadatar da ni da falalarka ya zama ba na roƙa a gurin waninka ba ina fata kun fahimci magana shikenan kawai annabi muhammadu ya bada ita wallahi ɗazu nake ganin wannan bidiyo clip na malam daura a facebook na hau kawai he na ci karo da bidiyon na ce allahu akbar na ce ni ma na ƙara samun wata bara a wallahi ni ma na ƙara samu tun a cikin mota na ci gaba da maimaitawa abu ne zaka ga kana karanta shi har ma kana karantar da wasu wallahi sai wani bai bada wata fa'ida da baka taba jinta ba tun da uwarka ta haife ka haka ne ko ba haka ba to shi ɗalibi na kara na ɗalibi na gaskiya kowa sauraron ya ji alheri daga gurin sa yake shi ma ya ɗauka ya je ya aiki da shi karkare na wanda zai magana ko ya fi ka ilimi ko ka fi shi ko tsararka ne karkare na idan ka ji na faɗin alheri saurara ka ɗauka kuma ka je ka ɗabbaka za ka ga alheri wallahi jama'a Allah ya dacar da mu tun da suna nuna min lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka tuntube ko karancin ilimi ko bincike Allah ya fe mana a za mu tahi ma yukrahu fi iluhu fi sala abubuwan da ba a so mutum ya aikata a halin sallah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka tuntube ko karancin ilimi ko bincike Allah ya fe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na bismillah اللهم اكفني اللهم اكفني